الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن من اتقى ربه وقاه ومن اعتصم به نجاه ومن توكل عليه كفاه أيها المسلمون الليل والنهار يقربان كل, كل بعيد ويأتيان بكل موعيد ويأتيان بكل موعود الأيام تمضي والأعوام تنقضي والآجال تنتهي وأنتم ودعتم عامكم الماضي وقد مضى بما أودعتموه من عمل فمن وجد عند ربه خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال أيضا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون فالعاقل يحاسب نفسه فيستثقل ذنبه ويستغفر ربه ويراجع أعماله فمن الخير يزداد وعن التقصير يقلع قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا فوقفوا عند أعمالهم فإن كان الذي هموا به لله مضوا فيه وإن كان عليهم أمسكوا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحسن أمله قيل وأي الناس شر قال من طال عمره وساء أمله رواه الترمذي معاشر المسلمين اعلموا أن ما حل بالأمة من الضيق والقلق والشدة من عند أنفسهم كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم عاد وهود كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون وأخبر أنها ليست من الظالمين ببعيد قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عباد الله استغفروا ربكم وتوبوا إليه الذي بهما تنال الخيرات كما قال تعالى عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فيا أيها المسلمون اعلموا أن بالإيمان والتقوى والتوكل والعمل الصالح يفرج عنا بإذن الله كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كما أن التمسك بكتاب الله من أقوى أسباب الرغد في العيش كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فمن التجارة الرابحة أيها المسلمون الاقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما سنه لأمته من صيام شهر الله المحرم فقال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم رواه مسلم وأخص منه التاسع والعاشر ثم الحذر من البدع والمنكرات التي أحدثت في أيام محرم نسأل الله السلامة والعافية lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shirya babu wanda ya isa ya batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ƴan uwana musulmi wannan yini namu na juma'a yau muna biyu ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin maka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 442 satin da ya gabata mun ce 441 amma yanzu lissafin ya canza 442 a gidan miladiya kuma yau muna 21 ga watan takwas shekara ta 2020 daidai wannan kutuba za ta jawo hankali ne akan abin da muke ciki a yau musamman kasancewan yanzu mun shigo sabuwar shekara to ya dace duk mai nasiha ya yi nasiha ga musulmi akan su dawo cikin taitayinsu su gane irin abin da suke fuskanta a kuma alakantar da shi da halin da al'umman musulmi a keɓance da kuma al'umman duniya a game suke ciki na wahalhalu da kunci da ainihin fitintunu da haka abinda kutuban take cewa ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu sani cewa duk wanda ya tsoraci Allah shi kuma Allah zai kare shi duk wanda ya rabu gurin Allah shi kuma Allah zai kubutar da shi hakanan duk wanda ya dogara ga Allah Allah shine zai zama isasshen sa ya ku ƴan uwana musulmi dare da yini suna kusanto da duk wani abu mai nisa shudewan dare da yini yau dare ya zo ya wuce rana ta zo ta shuɗe to wa'annan shuɗewan dare da yin yana kusanto da duk wani abin da ka san shi mai nisa to shuɗewan dare da yin yana kusanto da shi sannan yana zuwa da dukkan wani abin da aka alƙawarta duk abin da Allah alƙawarta cewa abu kaza zai faru lokaci kaza ko shuɗewan dare da yini da sabanin da suke yi wannan yazo wannan ya tafi zai zo da wannan abin da aka alƙawarta ko alƙawari da ke tsakankanin mutane ma shuɗewan dare da yini yake zuwa da shi idan aka yi maka alƙawarin baɗi za a ɗaura maka aure da wanci shuɗewan dare da yini zai kawo ranar da za a ɗaura wannan auren in aka yi maka alƙawarin za a kai ka aikin hajji baɗi shuɗewan dare da yini zai kawo wannan alkawarin da haka haka dai shuɗewan dare da yini yake yana zuwa da duk wani abin da aka alkawarta mun sani ya ‘yan uwa musulmi cewa kwanaki fa suna shuɗewa shekaru suna ƙarewa ajali da allah ya ɗiban ma kowane irin halitta shi kuma yana zuwa duk wanda allah subhanahu wata'ala ya ɗiban mishi wani iyaka to idan fa an zo wurin nan za a ci birki ba za a ƙara tako ɗaya ba ba kuma za a rage tako ɗaya ba da aka duk a ƙarƙashin wannan muke tafiya guda biyun nan dai duk ga baki ɗayanmu nan ga yanan mun shaida su shuɗewan kwanaki don daga satin da ya gabata zuwa yau kaga kwanaki bakwai sun tafi kuma kyakkyawan zato na nuni akan galibin mu nan dai muna nan satin da ya gabata domin ban tsammanin nan akwai jariri ɗan sati ɗaya ko ƙasa da sati ɗaya da aka mun shaida shuɗewan kwanaki to haka nan ma shekaru da suke ƙarewa galibin mun shaida su don zai wahalan gaske a samu wanda bai shekara ɗaya ba a nan zuwa biyu da haka mun shaida inda shekaru suke shuɗewa idan da shekarunka talatin ne to a yanzu za ka ce ka shiga shekara ta talatin da ɗaya to haka nan shi talatin da biyar arba'in hamsin to in fa an ɗiban maka hamsin ɗin ne to ba za ka ƙetare ba da haka ajali kenan da haka yanzu da ni da ku yanzu muna jiran ajali ne idan kuma Allah subhanahu wataala ya hukunta lokaci kaza to babu dagawa haka nan dai kuma idan ya zo din kowa zai tafi kai dai addu'an mu da roƙon mu da Allah Allah ka sa mu je da imani ya ƴan uwa musulmi gashi dai yanzu mun yi ban kwana da shekaran da ta gabata ita kuma shekaran ta tattara ababan da muka yi a cikin ta na aikace aikace ta je ta yi rahoton zuwa ga Allah subhanahu wataala da haka yanzu abin duk da muka aikatar a cikin shekarun da ta gabata daga ɗaya ga watan almuharram na bara zuwa talatin ko ashirin da tara ga watan zulhijja yanzu yana nan an riga an yi rikodin ɗin shi an taskace shi a wurin allah subhanahu wa ta'ala da haka yanzu komi ya riga ya bayyana mala'iku dama sun rubuta dama cin yana cikin ilimin allah kuma an rubuta shi a cikin lauhin mako ko mala'iku masu tsaro da bibiya sun rubuta to yanzu yana nan an yi rikodin kuma an je an sanya shi a mizanin aikace-aikacen bawa da aka yanzu za ka jira lokaci ne kawai abin da ka tsururuta a ciki idan Allah ya kai ka za ka ga abin da ka tsururuta ko na alkhairi ko na sharri wanda ya samu alkhairi a gurin mahalicinsa Allah to ya gode ma Allah domin gam da katar ne daga Allah subhanahu wataala babu wani wanda wayansa da da dabararsa ta kai shi yanzu ya zama mutumin kirki wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah baicin Allah ne dora mu akan tafarki bam zamto za mu iya shirya ba idan da Allah ya ga dama da sai ya sa kai ne babban dan fir'auna to babban dan fir'auna zai wahalan gaskiya ce yayi musulunci sai dai wani al'amari daga Allah ko kuma a ce an yi ka a ƙasan Isra'ila kana cikin Yahudawa waɗanda suke makirci ga musulunci to amma cikin rahamar Allah da falalansa yanzu ga ka a masallaci kana subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kana sallah ga Allah kana salati ga annabi kana istighfari to wannan gamdakatar ne ga Allah wanda kuma ya sadu da Allah ya samu kishiyan alkhairi to kada ya zabdu kowa sai karan kansa domin Allah ya baka zabi inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafuran Allah ya baka zabi ko dai ka zama mai godiya ga Allah ko kuma ka zama mai kafircewa da butulce ma Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir Allah ce ashe ba mu rayar da ku ba rayuwan da yake duk mai neman ya wa'azu zai iya wa'azuwa ga yanan Allah subhanahu wataala ya ba mu numfashi ya yalwata arzikin mu ya ba mu dangojin abinci muna ci ya kuma turo masu gargadi masu wa'azi ko a cikin annabawa ko a cikin malamai na Allah suna wa'azi suna gargadi ga kuma alqur'ani mai girma a cikin mu sannan kuma ga ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya sanya baya ga ayoyin alkur'ani akwai kuma ayoyi na kaunu ayoyi na halitta irin yadda zaka ga ana mace-mace irin yadda zaka ga al'amarin Allah ya azurta wani ya talauta wani ya rashin lafiyantar da wani ya ba wani lafiya waɗannan duk ayoyi ne waɗanda suke nuni akan cewa ya kamata ka wa'azu mai gargadi kuma ya zo mana ko dai shine annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma alqur'ani da haka babu shakka Allah ya rayar da mu rayuwar da yake duk wanda ke neman ya farka ya faɗaka ya wa'aztu ya tuntuntuni to lokaci fa yayi duk wanda kaga bai faɗaka ba to shine ya mai da kanshi wawa illa man safiha nafsahu wanda ya mai da kanshi wawa ya mai da kanshi sakarai to wannan shine bai faɗaka ba to shi kuma shodewan dare da yini babban ayan da ke ciki shine ya zama aya da mutum zai rika kallo yana ƙara masa imani yana ƙara masa sanin ƙudura da ilimi da buwaya ta Allah subhanahu wataala kuma yana tunani akan cewa ni ma wata rana haka ne shuɗewan dare da yini zai sa in bar wannan duniya kamar yadda Allah ke faɗin cewa wallazi ja'ala shamsa diya'an Allah shine wanda ya sanya rana ta zama tana da haske haske mai ɗauke da zafi wal qamara nuran wata ta zama tana ɗauke da haske haske mai ɗauke da sanyi wa ƙaddarahu manazila kuma Allah ya yi ma wata masaukaiya guda 28 da ta'alamu adadin sinina wal hisab Allah ya yi muku haka ne domin ku san adadin shekaru kuma ku san lissafi na yau da kullun da kuke yi da rana za a iya gane kwanaki da wata za a iya gane watanni da shekaru da kuma sauran lissafan lissafai na yau da kullun to cikin hikimomin halittar dare da yini ko kuma rana da wata akwai waɗannan ya ce ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci waɗannan ababe ba sai domin a tabbatar da gaskiya gaskiya anan zalika bi anna Allahu wal haqq bi ma'ana a tabbatar ma Allah da tauhidi a tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu wataala a kore masa shirka yufassilu al ayati liqaumin ya'lamun hakanan Allah ke faffayyace ayoyi ga masu hankali ga masu ilimi duk wanda Allah ya haskaka zuciyar shi da ilimi ya san Allah to zai gane irin waɗannan abubuwa amma waɗanda ayoyin nan ba sa haskaka mishi to ya nuna bai san Allah ba ba shi da ilimi kenan Allah ce inna fi ikhtilafil layli wan nahar lalle a cikin sabanin dare da yini wa ma khalaqa Allahu fi samawati wal ard da abinda Allah ya halitta a cikin sammai da kasai na daga mala'iku na daga na daga sauran halittu na sama da halittun ƙasa tsirrai da mutane da dabbobi da abubuwa daban-daban la ayatin akwai ababen lura da qaumi yattaqun amma ga masu tsoron Allah da haka duk wanda juyawan duniya bai kara mishi imani wannan nuna ba shi daga cikin masu tsoron Allah da haka duk mai hankali zai makansa hisabi tun kafin lokacin da za a yi masa zai rika girmama zunubin shi zai rika istighfari da tuba zuwa ga Allah zai rika lissafin aikace-aikacen shi yau da kullum me na aikata na alkhairi sai ya himmatu ya kara menene na ci baya sai ya kokari ya nemi taimakon Allah ya bari kamar yadda hassan libasari ke cewa mafi saukin hisabi ranar tashin alkiyama shine wanda ke yin makansa hisabi a wannan rayuwar ta duniya idan mutum ya makansa hisabi sai ya tsaya akan aikace-aikacensa in ya ga abin da ya himmantu da shi alkhairi ne sai ya dora ya tayi yana mai neman taimakon Allah in ko mutum ya ga sharri ne to sai mutum ya kame ya nisanci wannan aiki an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane wane ne yafi alkhairi sai manzon Allah yake cewa wanda rayuwarsa ta tsawo kuma aikace aikacen alkhairin sa suka yi yawa aka ce to wani mutum ne yafi sharri yace wanda rayuwarsa ya tsawo amma sharroran sa ne suka yi yawa ba alkhairai ba wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ya jama'a mu sani cewa abin da ya samu al'umma na kunci da kakanikayi da wahalhalu to ababen fa da muka aikata da hannayenmu shine ya jawo mana domin qur'ani yana cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahr cuta ta faru a ban kasa ta faru ma a cikin tuddai waɗansu malamai ma suka ce abinda ake nufi da albirri shine ƙauyaku albahar kuma shine garuruwa wato ainihin bariki banna ya faru a ciki bannan nan shine yawan zubar da jini bannan nan shi ne fashi da makami da sace-sace bannan nan shi ne babakere da dukiyan al'umma bannan nan shi ne duk wani abin da ka sani dai zuciya ba ta so na tawayan arziki na wahalhalu da kunci har jarabawan sauro ya yawa ko kuma annoba ko makamantan wannan duk suna daga cikin alfasadu da Allah subhanahu wata'ala yake magana akai Allah ce to hakan ya faru ne bima kasabat aidin nasi saboda abinda hannayen mutane ya aikata liyu bi qahum ba'd alladhi amilu domin Allah ya dandana mu al'umma kudan irin mummunan aikin da suke yi la'allahum yarji'un ana fatan in aka azabtar da su a duniya za su koma ga Allah su tuba su daina yin miyagun ayyuka kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana shi almuntaqimu ne shi mai daukan fansa ne ya gaya mana waɗansu al'ummomi wanda yake duk sun kangare ma Allah kuma Allah ya ɗauki fansa a kansu kamar mutanen annabi Nuh Allah ya ɗauki fansa a kansu da ruwan tufan mutanen adawa Allah ya aiko musu da iska samudawa Allah ya aiko musu da tsawa mutanen annabi Lut Allah ya ɗauki ƙasansu ya juyar da sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama ashabu madiyana su ma aka yi musu azabi yau mai zulla azaban wata inuwa inuwa ce aka yi musu na hadari ashe azaba ce rihun fiha azabun alim ashe wata azaba ce ke cikin wannan ga fir'auna da mutanensa inda Allah ya halakar da su a cikin ruwa duka dai Allah subhanahu wataala ya bamu labarin nan kuma da ya gama bamu labari sai ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id irin wannan mugunyan azabtarwan bai nisa ga dukkan wani wanda yake azzalimi ba duk wanda yake azzalimi Allah subhanahu wataala yana shirye da yi mishi irin wannan azaba Allah ka nisanta mu da irin wannan azaba da haka ya jama'a musulmi mu yi istighfari mu tuba zuwa ga Allah idan muka yi haka zamu samu dace da gamdakatar zamu samu alkhairai da albarkatu masu yawa domin Allah subhanahu wataala ya faɗa mana kamar yadda annabi Hud ya gaya ma mutanansa ya ce wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya ku mutane na ku nemi gafaran mahalicinku Allah thumma tubu ilaihi ku tuba zuwa gare shi ku daina zunuban da kuke yi in kuka yi wannan yursilu sama alaikum midraran Allah zai zubo muka da ruwa mai yawa mai amfani mai albarka daga sama wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi da karfin tattalin arziki da karfin makamai da karfin fadi aji da karfin matsayi duk wani abu da ake kira karfi to idan kuka tuban ma Allah kuka yi istighfari Allah zai kara muku wala ta tawallaw mujrimin kar ku juya ma Allah baya kuna mujrimai kuna fitsararru kan gararu da haka ya jama'a mu sani cewa da imani mai kyau da taqawa da dogaran mu akan Allah da kuma irin kyawawan ayyukan da muke yi shine Allah subhanahu wataala zai kwarin mana abin da muke ciki kamar yadda Qur'ani ke cewa law anna ahlul qura amanu wattaqu da a ce mutanen garuruwa mutanen alƙaryoyi za su yi imani su ji tsoron Allah lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard Allah ce wallahi da mun bude musu albarkatun cikin sama da albarkatun cikin ƙasa walakin kazzabu sai dai abin ban takeici sun ƙaryata fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama saboda irin mugunyan aikin da suke yi hakanan kuma riko da qur'ani na daga cikin manya-manyan abin da zai kawo walwala a cikin rayuwa kamar yadda qur'ani ke cewa law annahum aqamut tawrata wal injil da a ce sun riko da attaura da injila sun riko da shi kamkam sun yi aiki da dokokin da hukunce-hukuncen da ke ciki wa ma'un zila ilahin min rabbihim da hukunce-hukuncen da aka saukar daga mahalicinsu Allah to la'akalo min fauƙihim wa min tahti arjulihim Allah zai ba su daman da za su rika ci ta sama suna ci ta ƙasa wato komi ya zama haji-haja minhum ummatun muqtasida sai dai a cikin su akwai mutanen kirki waɗanda suna dan kamantawa wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun amma abin ban takeici da yawa daga cikin su abin da suke aikata mummunan aiki to daga cikin ababen da zamu yi kyawawa wanda Allah zai tausaya mana shine kwaikwayo da koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin nan da ya sunnanta mu al'umman sa na cewa mafi wato mafificin azumi shine azumin watan al-Muharram mafificin azumi bayan watan Ramadan annabi ya ce shine watan Allah na al-Muharram da aka yin azumi a wannan watan yana da daraja kware da gaske tun daga farkon watan har ya zuwa ƙarshensa duk ranar da Allah ya baka iko ka azumce shi kana mai azumtan mafificin wata ne idan ka tsama watan ramadana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi musamman tara ga wata da kuma goma ga wata wanda insha Allah ta'ala za mu yi magana akan su sati mai zuwa to da ka ka azumci waɗannan kwanaki na watan al-muharram in baka iya duka ba ka azumci litini da alamis ɗin cikinsu kuma ka hada da ranar tara ga wata da ranar goma ga wata in duk ya gagara to kada ka wuce ranar tara ga wata da goma ga wata baka azumce su ba sannan kuma a nisanci bid'o'i da ababen ki da aka kirkiro a cikin wannan wata na al-muharram wanda yake yan shi'a sun kirkiro waɗansu daga cikin 'yan bida'a waɗanda yake ba 'yan shi'a ba su ma sun yi kirkire-kirkire za mu tattauna a kan shi insha Allah ta'ala sati mai zuwa da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya ya Allah alkhairan da ke cikin wannan shekara waɗanda yake mun sha da ƙyar mun shigo to ya Allah muna godiya gare ka Allah ka cika mana waɗannan alkhairai sharroran da ka hukunta a cikin wannan shekara ya Allah ka tsare al'umman musulmi daga gare shi ya Allah ka yalwata arzikinmu ya Allah ka kyautata ɗabi'unmu ya Allah ka inganta aƙidojinmu ya Allah ka tabbatar da daga-daganmu akan gaskiya har ya zuwa mutuwa ya Allah ka getta mana wannan duniya tamu wanda yake a ciki ne muke samun abin da muke sawa a baka ya Allah ka getta mana addininmu wanda yake shine ke bamu kariya ya Allah ka getta mana gidan lahiranmu wanda yake nan ne za mu koma zuwa gare ta ya Allah ka sanya rayuwa ta zama ƙarin alkhairi ne gare mu ya Allah ka sanya in mutuwanmu ta zo ta zama hutu a gare mu gabaki ɗaya ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu ka gafarta ma dukkan al'umman musulmi maza da matansu ya Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira ka ba mu abu mai kyau a duniya ka ba mu abu mai kyau ranar tashin alkiyama ka tsamar da mu daga azaban wuta wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika